إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ما زلنا في كتاب الأصول الثلاثة وفي أركان الإيمان لقد سمعتم ثلاثة أركان من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه وستسمعون اليوم إن شاء الله الركن الرابع من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالرسل وفي سورة النحل قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وفي سورة البقرة قال سبحانه وتعالى قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وفي سورة النساء قال سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما أيها الإخوة الكرام إن أعظم وظيفة قام بها الرسل والأنبياء هي الدعوة إلى توحيد رب الأرض والسماء هذه هي وظيفة الأولى لكل نبي قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وفي سورة الأعراف قال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفي الأنبياء قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين ركن من أركان الإيمان ومن كفر برسول واحد فقد كفر بالجميع قال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين إن مسلمي كمان دين دمك سنة تكين لوك تيم يزاو muna cikin bayani har yanzu cikin kitabul usulu thalatha kan dai mas'ala mai girma mas'alar tauhidi muna cikin bayani akan rukunin imani abin da ya gabata mun yi bayani bayani ya gabata akan imani da Allah imani da mala'iku imani da littattafai da Allah saukar a yau insha Allah zan yi bayani akan rukuni na hudu daga cikin rukunin imani shine imani da manzannin Allah Allah ya ko da wasu bayi zuwa gare mu don isar da saƙon shi zuwa gare mu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke tabbatarwa cewa cikin suratul nahl tabbas mun aiko ma kowace al'umma da manzo kuma aikin kowane manzo kira yake ga wannan al'umma ko bauta ta ma Allah shi kadai ku guje ma dukkan wani abun bauta wanda ba Allah ba shine tsagutu wannan shine kiran dukkan manzannin Allah to amma wannan kira da suka yi daga cikin mutane akwai wanda Allah ya shiryar da su kuma daga ciki akwai wanda Allah ya tabbatar musu da kalma ta azaba batattu ne ba su rabon shiriya don haka wannan misalin guda biyu Allah ce ku yawo saman ƙasa za ku ƙarshen masu ƙareta da manzannin Allah cikin bakara Allah subhanahu wataala ke cewa bayan Allah ya tsine ma iblis ya ƙaddara wa adam sabka daga gidan aljanna zauwa sabo rayuwa a gidan duniya kamar yadda Allah ya ƙaddara Allah bada umarni ga adam ku huto gaba ɗaya da adam kin da iblis da hawa gaba ɗaya to anan Allah ya sanar da su cewa wannan rayuwa sabuwa ko sabon gida da aka kai ka adam zai yi idan shiriya ta taje muku daga wajena kina Allah nan tun warko ya sanar da adam da cewa zai aiko da manzanni da shiriya ya ce duk wanda ya yi imani ya bi wannan shiriya tawa babu tsoro ba bakin ciki gare shi tabbas kenan zai koma wannan gida da ya huto na gidan aljanna amma wanda duk ya butulce ma Allah ko ya kafirce ma Allah ya kalitar da ayoyin Allah to wannan shine dan wuta kuma mai dawwama a gidan wuta cikin suratul nisa Allah subhanahu wataala ba labarin cewa wasu manzanni da na aika wasu na ba su labarin ka wasu kuma ban baka labarin su ba na yan wani maganar kissa labarin rayuwa ta annabawa da Allah ya aiko duk da Allah ce ya tabbatarwa ya yi magana da Musa alaihissalam Allah ce ya aiko da manzanni da dama don su yi bushara ga wanda ya bi umarnin Allah na gidan aljanna kuma su yi galgadi ga wanda ya kangare mu Allah da gida na wuta Allah ya aiko da manzanni don yanke hujja ga mutane kasu ce ai ba aiko da manzanni ba ne ba Allah ya riga ya yanke hujja kuma dama Allah mabuwayi ne mai hikima cikin tsarin shi da haka yan uwa mun yi maganar manzanni cewa akwai bambancin kissa annabi da magana adadin annabawa abinda Allah ke cewa a nan labarin wasu annabawa ne bai da shu a bayanai amma ya tabbata ruwayoyi ingantattu annabi sallallahu ya bayani adadin annabawa dubu ɗari da ishirin da hudu manzanni ɗari uku da goma sha biyar abin da ya tabbata wa'annan su ne manzanni da Allah ya aiko duniya kuma ‘yan uwa cewa maganar akwai masu bama a ci ashe wannan annabi bai kira zuwa ga kowa shi kaɗai ne aka ma wahayi manzo ne ke kira wannan aya ta alƙur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar aike ga dukkan annabi ko manzo masu min ƙabalika min rasulun wala nabiyin illa idza tamanna Allah ya tabbatar yana saƙo ga manzo yana saƙo ga annabi illa daraja ce matsayin ne na annabawa cewa shi manzo wanda ke kira zuwa ga wata shari'a aka aiko zuwa ga mutane shi kuma annabi wanda yake jaddada wata shari'a daman ya iskota a takaice daraja ce guda biyu tsakanin manzanni da annabawa wanda duk da ruwa ta tabbata shahara kai ta shahara mabatar inganci annabi iya cawai ulama ummati kan biya bani isra'il al'umma jama'a malaman al'umma ta kamar annabawa na bani isra'il wannan ruwaya ba ta da tushe ba ta da asali da ta shahara amma abin da yake ba a nan maganar annabawa cikin bani isra'il an turo da annabawa masu yawa a matsayin masu wa'azi zuwa ga jama'arsu amma ba su da matsayin risala kenan annabi bayan labarin isa dukkan manzanni to amma Allah san da shi adadin abin da Allah ya yi ko manzanni 313 annabawa 124 wannan ya tabbata kan haka don haka yan uwa a cikin wannan manzanni gaba daya mahi girman aikin dukkan manzo shine kira zuwa ga ta Allah subhanahu wata'ala wanda yan uwa tun ruwa ta taba cikin sayil bukari abdullahi bin abbas ke ba labarin cewa tsakanin adam da nu karni goma ke misali shekara dubu ba a san shirka da allah ba a saman ƙasa daga baya duniya shaidan yau da ɗiyan adam ta hanyoyi da dama suka kai gaba wata ta wasu bayi na allah wanda yan uwa a wancan zamani nuhu alaihi salam asali zamanin shi wasu mutanen kwarai ne bayin allah sanannu wanda sun rasu an san kimarsu shaidan ya biyo ta wannan hanya a zuwa yi istati a yi gumaka nasa wai dan kamar souvenir a rinka tunawa lokaci zuwa lokaci wannan yawa yan warko wannan yaudara da sunan a tuna ya biyo daga yan bayan wa'annan su sun mutu ya biyo ga bayansu cewa uwayenku idan suka yi rashin ruwa suna komawa zuwa ga wa'annan bayan Allah su samu ruwa ko biyan bukata ta nan ne kenan yau da dare suka suke bautata ma wa'annan sunayen gumaka ne da aka sani a wancan zamani sunayen mutanen kwarai ne yan uwa kenan a takaice daga baya shirka ta zo duniya to shine mahi girman aikin da Allah ya aiko da annabawa shine kada ta shi zuwa ibada kada ta Allah da ibada ka a gama kowa sai Allah yan uwa al'ummomi da dama har ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama mutane ba su da matsala akan ila akan abun bauta matsalar mutane maganar ɗokan cewa kowa duwana tun daga nuhu ba mai gardama har zuwa ganin salama bisa gardama akan Allah suna ɗokan wasu abun bauta daban ba Allah ba hanya ce wata tsani ta hanyar biyan bukata wanda an yi da bayan Allah an yi da annabawa irin su Uzair an yi da irin su Isa sun ɗauki Isa ba da a Isa tsani ne ta hanyar shi kowa ba mai inkarin Allah in wani al'ummomi ko da ambota to kai musulmi kiran da annabawa ke yi cewa la ilaha illallah duk wani abin da kuke ɗoka na biyan bukata rantsuwa ne mai gaba ɗaya aka ce kai mai imani kaka da duk wani abin bauta ba kiran kowa ba rantsuwa da kowa ba dogara da kowa ba ba da haramtawa halittawa duk wannan ka iman cewa Allah ne kadai shine ka la ilaha kore uluhiyya mana ilaha abin bauta amma in wa duka al'ummomi an ubangiji wani wani irkoi wani god wani joba wani joba wani duye duk wannan sunan ilaha ne amma kurin Allah Allah yake kurin ba Allah ba duye bane ba a joba daban irkoi daban Allah a duye daban Allah kurin Allah yake to al'ummi suna da abun bauta su daban-daban wasu kira shi duye wasu kira shi god wasu joba wasu irkoi wannan abun bauta ne to kai musulmi aka yi maka babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah kenan baka rantsuwa da kowa baka dogara da kowa ba mai halatta ba mai haramtawa duk wannan haƙin Allah ne kadai kuma wannan abin gaba daya cewa halittawa iko kashewa da komai menene kai imani yanzu Allah ne gaba daya shine kiran dukkan annabawa suna kiran mutanensu zuwa ta Allah da ibada yan uwa wannan fitina tun Nuhu alaihi aka fara ta suna ga yaya Nuhu zai ce ba a kiran kowa sai Allah bayan wa'annan ana iya bin su ana iya kiran su yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya san matsala da Qurayshawa ba matsala ba ce ba cewa akwai Allah ko akwai Allah a'a ba ta da matsala ko ɗaya da Allah ƙwado shawa a'a matsalarsu a ce aji alal alihata ilahin wahida inna hada da shayan ujab yoshi muhammad za ka ce a maida abin bauta ɗaya tak ka wannan kalma ce mai abin mamaki suna ga lata uza manata sauran gomaka ko da nashi suna ga wannan sun san akwai Allah babba amma hanyar biyan bukata akan nema da wasu kinan rigimar shawa ba kan Allah bane ba kan kira rantsuwa dogara da wani yawancin misali a yanzu za musulmi ne a yanzu ya imani da la'ila da muhammadu rasulullah man za ka same shi shashatau kibugu kau dabara lazana ka duna wani abu iya nema ne a wajen wani Allah ka samu musulmi hamma malami ne ya karantar da addini amma bai ce mai komi ya yi kiran rauka ya ilu haka ka ya ilu dam da ya ilu jabar ya ilu kaga wannan kawuci ne karara ba shakka kan shi amma malamin addini ne to yin wa'annan su mawanta alwani harko suna gardama da annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ka a kira kowa sai Allah ya gashi a yau musulmi ne hamma wani iya karatu bai gane tauhidi ba bai san tauhidi ba iya ga ana kiran rauƙayilu yan wa hesse a rauƙayilu har haka kayayilu sunayen ruhanne ne musulmi aljannu yan wa ba ruhani ba aljannu mai imani ka kiraye mala'ika jibril ka kawurce ma Allah ba a kiran jibril ko israfil ko mika'il ko wani munzo na Allah ba a kiran kowa sai Allah don haka rashin sanin tauhidi ya kaga mutum iya addini amma kuma iya biyan iya kiran wani Allah ko dogara da wani Allah shaɗin wani kai musulmi musulmi iya sallah guda biyar amma idan kalli jikin shi kamar ɗan kamun kura da shi hashatau ƙiri na kaza kambu na kaza duk ya sa kan shi wasu abu daban wanda ya bar Allah a takaice in wani shine wajibin sanin tauhidi in wato su wani al'ummomi annabi sallallahu alaihi wasallam kan wannan ya tawama da su su gano babu abun bauta da gaskiya sai Allah ba a gama Allah da kowa ba a rantsuwa da kowa sai Allah ba a dogara da kowa Allah ke halittawa shi ke haramtawa su san da haka shi ne ake duka annabawan Allah alamun labari ya hara da Nuhu alaihi salam kuma yan wadda kiran guda ne Nuhu Allah ke ba labari ya aiko da Nuhu zuwa ga mutanen shi kalmar dai guda ya mutane na ko bauta ta mu Allah ba ku da wani ilaha daban in ba Allah ba kiran nuhu kenan kiran annabi hud shi ma kiran da yayi ya muta Allah ce mun aikawa adawa dan uwansu hud shi ma kiran da yayi ya mutane na ku bauta ta mu Allah ba ku da wani ilaha in ba Allah ba haka Allah ake da yace zuwa ga samudawa dan uwansu salih Allah ce na mai ake na ga mai ga kiran da ya mutane na iya ji hankalinsu ku bautata ma Allah shi kadai ba ku taka malakun min ilahin ka san ku Allah to ku sani ba ku da wani ilaha in ba Allah ba haka aike ce na aike zuwa ga mutanen Shu'aib dan uwansu Shu'aib shi ma kiran da yayi ya mutane na ku bautata ma Allah ba ku da wani abun bauta daban in ba Allah ba in wannan shi duk kiran manzannin Allah ka duka ma Allah ke cewa ba mu taba aiko da wani manzo ba kahin ga cikin manzanni kowane manzo sai an gaya mai babu abun bauta da gaskiya Allah shi kaɗai ne abun bauta ba a gama shi da kowa yan wadda haka kenan a wajen musulmi imani da dukkan manzan Allah a jumurce wajibi ne iya daga cikin rukunin imani ka yarda da cewa duk wani manzan gaba daya kowane manzo ne na Allah annabin Allah ne idan ka kafirce ma daya ka kafirce ma duka in wa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke bada labari wanda suke kafirce ma Allah da manzan shi suna so su raba tsakanin manzannin Allah da Allah hisayi mu yi imani da wannan manzo wannan ba namu bane ba suna san ɗaukar wata hanya sabuwa daban Allah ce wa'annan masu raba tsakanin manzanni Allah ce su ne kahore gangariya ulaka humul kafirun haqa Allah ce kuma Allah ga musu ya tattali tun an kare tattalin gidan jahannama ga kahurai tattalin azaba mai tsanani Allah ya ce waɗanda suka yi imani wani Allah ke yabo kenan wani suka yi imani da Allah da manzannin Allah ba su raba tsakanin manzannin Allah ba sai da kowa waɗannan su ne Allah zai ba cikakken lada na gidan aljanna kuma Allah mai gafara ne mai jin kai ne ɗan waga kenan imani mu a wajen ƴan wa Yahudawa sun yarda sun imani dukkan manzannin Allah banda Isa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam su Yahudawa duk annaban Allah sun yarda bisu inkari kansu kuma suka kanta littafansu su kuma nasaru sun yarda da dukkan annabawan Allah banda namu Muhammad Rasulullah sura sauran baya sai dukkan annabawan Allah banda namu banda Muhammad Rasulullah banda Muhammad manzon Allah amma su kuma Yahudawa kowanne banda Isa da Muhammad su Yahuda biyu suka ware manzon Allah da Isa alayhi salam su kuma saru suka ware suka ware guda shi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan duk kowanne kahurci ne kai da gaba daya ka ware guda kahurce mu Allah subhanahu wataala ne in wannan manzon da Allah ya ko kowanne aikin shi kira zuwa ga Allah subhanahu wataala cikin wata ruwaya cikin sai bukhari cikin sai muslim annabi ke ba labari aikin manzanni sun yi kira amma wai kiran da suke yi suna su su wadi ne amma an samu matsala annabi ke cewa an gwada mini al'ummata yace ke an gwada min al'ummomi yace na ga wani annabi ya zo ya yi kira da mutum guda ya samu wani annabi da mutum biyu wani annabi da yan jama'a yace ke na gama an gudu da wani annabin ya zo ya yi kira bai samu kowa ba in wani ya karanta da kai kira zuwa ga tauhidi aikin manzannin Allah ne kuma ba dole ba ne mutane sun gane kai na ka isarwa ce kai bayani kar ma su gane in wani suka ce muku an ki ba a yi he mun yi kayan mu ku yi kayan ku mu an je ga Allah me matsalai sai suka ce ma an ki ba a yi he mun yi kayan mu ku yi shirkal shi dai mai wa'azi ya isar muku sako na Allah ba a kiran kowa ba a dogara da kowa ba rantsuwa da kowa komi Allah wani shine kiran tauhidi duk wanda ya kira wani Allah ko mala'ika ko wani annabi balle magana aljani duk kira ba Allah ba ka kafirce mu Allah kuma ba kai ba gidan aljanna wani shine ka'ida yan wa'u da aikin annaba kenan wanda kuma sun yi aikin sun isar ta rage ga mutane muna fatar Allah samu layan masu imani na kwarai assalamu alaikum